بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 23 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da uku ga watan februari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر الرهيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير ما لينا بينا من زنتتكم malamai magabata da suka yi akan aƙidan shi'a da kuma su 'yan shi'ar mala ya ce ƙaunar talhata bin musarrifin rahimahullah ga maganan talha ɗan musarrif Allah madaukakin sarki ya ji ƙanshi ya rasu hijira na da shekara 112 ya fi shekara 1200 na rasuwa da 300 ma mun gano wannan da kyau yake cewa rawabun batta bi sanadihi anhu ibn batta ya ruwaito daga isnadi daga shi talha ɗan musarrifin annahu qala yake cewa arrafida la tunkahu nisa'uhum in shi'a ba auren matansu ba auren yar shi'a kun gano wannan da kyau ko yar shi'a duk yanda take ta ce wallahi ina son ka ce ni kuma ban son ki sau da yana daga cikin abin da ke nuna imaninka yayin rauni ma yar shi'a ta ce tana son ka ina fatan mun gano wannan da kyau in har a cikin danginku aka ce wane za a haɗin zumunta ka ce dawa aka ce da ‘yar shiya ka ce ni mai ko gani tattare da ni ne kuke abin nan to sai ka je ka binciki imaninka sai da imaninka ya samu lalacewa sannan haka ya faru ina gaya ma gaskiya ya ce ba auren matansu wala tu'ukalu dhaba'ihuhum sannan in sun yanka ba a cin yankansu in ɗan shiya yanka akuya kawai ya cuce ta ya raba ta da rayuwanta amma ba za a ci ba kuna fahimtar wannan da kyau ko li'annahum ahlur ridda da su yan shi'a ridda suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau mardanta ne su ba auren matan su ba a cin yankan su in sun ce dan me sai ya ce kun yi ridda simple wannan bayani mala yace ka karanta littafin al'ibanatu sugura shafi na ɗari da sittin da ɗaya Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Wa anil Hassan buna amrin ƙala, Hassan ɗan amur ya ce, ƙala ɗalhatu buna musarrifin, ɗalhatu ɗan musarrif yake cewa, laula an ne ala wudu'in ba don ina cikin alula ba, ba mana ya yi alula ne. ya ce la'akabartuka bi ma ta ƙolar rafiza da na baka labarin abin da ‘yan shi'a suke faɗi mana yana ganin nauyin abin ma in ya furta da bakin shi alulan shi za ta iya karewa jawabin mai ci wannan da kyau duk malamin da sun tabbatar da shi a mutanen banza ne duka kaga shekara 112 da rasuwar shi kusan shekara kalla ba kasar ba ku ce nawa dubu ɗaya da ɗari uku da nawa da ishirin da biyu dubu ɗaya da ɗari uku da ishirin da biyu yana faɗin wannan maganin cewa ba a auren matansu ba a cin yankansu ya ce ba don ma ya yi alola ba da kun ji bayani kun gano wannan da kyau ko da ya gaya muku abubuwan da suke faɗi gudun yake kar ya zo ya saki baki ya farfaɗi maganganun alolan shekara ya manta wannan bayani mala ya ce akhrajahu ibn al-batta ibn batta ya fitar da shi fil ibanatul kubra a cikin littafin shi mai suna al-ibanatul kubra a juz'i na biyu shafi na 557 wallalaka'i fi sharhi sunna da al-imam al-lalaka'i a cikin littafin sharh sunna a mujalladi na bakwai lambar matsala na 1269 wa awradahu abu nu'aymin fil hilyatil awliya abu nu'aymin ya kawo wannan bayani a cikin littafin hilyatul awliya a mujalladi na biyar shafi na sha biyar قول الإمام أبي, أبي حنيفة رحمه الله magana abu hanifa dangane da 'yan shi a Allah ya ji ƙanshi shi kuma abu hanifa ya rasu hijira na da shekara 150 yau shekaran shi kusan 1000 da ɗari na da ɗari biyu da na dubu ɗaya da ɗari biyu da na da tamanin da tamanin da wani abu Mala ya ce, Rawar bin Abdulbarri an Hamadu bin Abi Hanifa, an kun tashi lissafin, za ku ce ne dubu ɗaya da ɗari, shekara ɗari da hamsin, a cire dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu. Kun gano wannan da ke ku? To, abin da kuka cire zai ba da dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da nawa, da tamanin da hudu. aka zai bada da wannan maganan ba maganan ba magana ne ta yau ba magana ne tun na da ta da wuri malaman da tun dini sun yi bayani shekara 200,000 2,300 an gaya maka mutanen ba mutanen kirki ba ne aƙidansu ba irin ta musulunci ba ne tun waɗannan sun yi arba da sahabbai sun san yan shiya ba mutanen kirki ba ne mala ya ce rawabuna abdulbarri an hammad bin abi hanifa annahu qala سمعت أبا حنيفة يقول يجي ناجي أبو حنيفة yana cewa الجماعة in aka ce aljama'a an tufaddila ababakarin wa umar wa ali wa usman wala tantakis ahadan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su ake ce ma jama'a ahalu sunna wal jama'a su ne waɗanda suke fifita abubakar da umar da usman da ali sun fi sauran sabon gaba ɗaya sannan kuma ba sa rage darajar wani sahabi ko wane ne ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce ka duba littafin al-intiqa fi fada'il thalasat al-a'immat al-fuqaha a shafi na 163 ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan duk sun ɗauki sahabbai amma duk wanda ya ɗauki sahabi da wani abu daban to kwata-kwata bai daga cikin mutanen kirkin da za a yadda da shi Allah ya sa mu dace qaulun mus'ir bin kaddamin rahimahullah mus'ir dan kaddam Allah ya ji kanshi yace ya rasu jira shekara 155 shi ya rasu yau shekara 1279 1279 ya ce rawan lalaka'i al'imamun lalaka'i ya ruwaito annan musayar bin kudamin lakiyahu rajulun minar rafida wani mutum daga cikin ‘yan shi'a ne ya haɗu da shi fakallamahu bi shay'in sai ɗan tanka mai mai magana akan wani abu faƙala lahu musirun sai musir ya ce da shi ta naha anni kauce ka ban waje fa'in naka shaitanun kai shaiɗani ne mun gano wannan da ke ku ban waje kai shaidani ne wannan bayani malam yace akhrajahu lalaka'i fi sharhi sunna jalladi na bakwai lambar matsala ta 1457 warawal lalaka'i malai ce qaulu sufyan ath-thawri rahimahullah maganan sufyan ath-thawri Allah madaukin sarki ya ji kanshi Sufiyanu ya rasu hijira shekara 161 yau shekaran shi nawa da rasuwa 1273 Mala ya ce rawa mu'ammil bin Ismail an Sufiyana kala Sufiyanu ya ce tarakatni rawafid ‘yan shiya sun yi watsi da ni wa ana abgadu an azkura fada'ila ali domin sun ga ba na son faɗin ma falololin ali me yasa yake ce kana sufyan rahimahullah min ahlil kufa shi sufyan yana daga cikin mutanen kufa allati ishayya fiha rafdi wanda daga nan ne kufa ɗin shi'a suke yaduwa nan ne dandalinsu da kuma ana yake fakana yara anna fi dhikr fada'il aliya sai yake ganin a tsaya ana ambatan falalan ala a cikin inda ɗin shi'a suke taqwiyatul libid'atihim wannan tana karfafin bid'ansu kun gano wannan da kyau ku sai sai ga mutu aha mun ga muku aha mun ga kun gano wannan da kyau ku ce sai ya daina wa'azi akan matsalan gaba daya ya ja baki shiru to sai suka daina zuwa majalisin saboda ba a rawa da bazan su yashhadu li hadha ma rawahu ata bin muslim annahu qala lahu bin muslim anhu annahu qala lahu daga shi sufyan as-saudi ce idza kunta bi sham yace in ka je sham fadhkur manaqib ali in ka ambaci darajojin ali in shi da zo su lullaba majalisinka wa idza kunta bil kufa in kuma kana kufa fadhkur manaqib abi bakr wa umar to ka ambaci darajojin abubakar da umar za su watse su baka waje ka bayyana wannan ka sa abin da yake sai nuna maka a wancan lokacin sham dandalin nawasib ne ba alu suna ne a sham ba nawasib ne sun fi yawa su kawai kakka gaya masu ali to in ka je kana son ka shirya da su to ka faɗi darajojin sai da na ali sai ka shirya da su in ka zo kufa su kuma ba san abubakar da umar to kai kai wa'azi akan daraja abubakar da umar din ku gano wannan kamar yanzu yan shi'a ne suka gayyace ka usbu'ul wahada in kaje sai karanto masa waɗannan nasoshin makon haɗin kai ba sai ka ce an ce shi'a kafirai ne arna ne kaza kaza kaza su zuga yace an ce kai magana kan kaza ka ce a kaza za mu magana akai ni sun gayyace ni za ni amma da sharɗin sai dai a bani topic zan yi magana akan darajojin sahabbai da hukuncin masu zagin su sai a zo a yi magana sai in faɗa masu masu zagin sahabban sannan faɗo hukuncin masu zagin sannan kuma lalle ilalla in gaya mutane da ke wajen to kun ga waɗannan ko sun ce sun tuba ba sa yi ƙarya ne to ƙarya suke ƙaryan mata ƙiya ce ƙarya ce ina fatan mun gano wannan da kyau su ɗin ba za su yi gayyan ba Allah ya sa mu dace ya ce to in kana sha darajan Allah za ka faɗi in ka je kufa dandalin 'yan shi'a kuma sai ka faɗi darajan wa Abubakar da Umar karanta siyar alamin Nubala a mujalladi na bakwai shafi na 260 Mala ya ce wannan bayani aure da hud zahabi fi siyar alamin Nubala a mujalladi na bakwai shafi na 253 wa an Muhammad bin Yusuf al-Firyabi kala Muhammad dan Yusuf al-Firyabi yace sami'tu Sufyana wa rajulun yas'aluhu naji sufyan lokacin wani mutum na mai tambaya amman yashtumu ababakar wa umar dangane da mai zagin abubakar da umar faqala yace kafirun billahi alazim kafiri ne wannan kafiri ne ya kafirta ga Allah mai girma qala yace nusalli alaihi in ya mutu zamu yi mai sallah qala la yace a'a wala karamata lahu bai da wani mutuncin da za a mutunta shi a mai sallah in kaga ana mutun sallah ma mutunci ke gare qala sai ce fazahamahu nas ina cikin tambaya sai mutane suka yi mai cikowa hatta qalu baini wa bainahu hatta halu baini wa bainahu har sai da suka sha makanta tsakanin ni da shi fa qultu lil ladhi qariban minhu sai na ce ma wanda yafi kusa da ni da shi ma qala me yace kulla muka ce huwa ya ƙula la ilaha illallah ma nas na ubihi shi ya ce Allah ya kiyaye me za mu yi da wannan ɗan shi ƙwala ya ce la mun tambaye shi to ya za mu yi da shi cin da ka ce ba za mu yi mai sallah ba to ga shi kana ɗan uwa ɗan shi sai ya mutu ya muku mushi a gida to ya za ku yi da wannan gawan kafiri haka ƙwala ya ce la tamassuhu bi aidikum kar ku sake ku taɓa gawan ɗan shi'a da hannunku irfa'uhu bil hashabi ku nemo katako a ɗan kakkama ɗan cinciɗa hatta tuwaruhu fi kabari ku jefa shi a rami kawai kuma da ƙasa an gano wannan da kyau ko awradahu az-zahabi fi sir alamin nubala zahabi ya fada cikin sir alamin nubala mujalladi na bakwai shafi na 253 shi za duwan din shi a da duwan din bid'a zaga baya son sir alamin nubala baya son zahabi saboda zahabi ya faɗi gaskiya a kansu qaulul imam malik bin anasin maganin imam malik rahimahullah maluku ya rasu hijira shekara dubu ɗaya da saba'in da tara yau shekarar maluku nawa da rasuwa dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar hamsin da biyar rasuwa imam malik dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar bari ku ji abin da yake faɗi kan yan shi'a rawar khallal bi sanadihi an imami malik annahu qala Khallal ya ruwaito daga isnadi tiryan-tiryan har zuwa ga kan imamu Malik ya ce, Alladhi ya shtimu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kaga mai zagin sabon annabi, laisa lahum sahamun ba su da kaso. Idan ana raba fai'i na gwamnati kudin gwamnati ba a basu, ba a basu allowance a cikin dukiyar gwamnati. In an je jihadi an dawo ba za a basu ganima ba, ba abin da za a basu. Ina fatan mun gano wannan da kyau. aw qala nasibun fil islam ba su da rabuwa a cikin musulunci kwata-kwata ba ɗaukan su aikin gwamnati ba ɗaukan su aikin komi za su yi na'am wannan bayani malin ya ce halal ya fitar da shi a cikin as-sunna juz'in farko lambar maslama shafi na 493 wa akhrajahu ibn al-batta fil ibant as-sughra a shafi na 162 warawa lalaka'i عنه أنه قال من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالك يجي دوان دي زاجي صحابان النبي فليس له في الفيء حق بيد ربوع فيء مسلمش غنيما غمنتي يقول الله عز وجل الله ينشأ للفقراء المهاجرين فيء نتلكوا مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم waɗanda aka fidda su daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma sun fita daga gidajen ne don gudu da imanin su don neman yardan Allah da falalan shi haula'i ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga waɗannan sabon annabi ne alladina hajaru ma'ahu waɗanda suka hijira tare da annabi thumma qala sannan sai imam malik yace walladina tabawwa'u ad-dar wal iman sai waɗanda suka mallaki garin Madina imanin ma nasu ne al-aya yace haula'i al-ansar waɗannan kuma sune ansarawa thumma qala sannan yace walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan su yaquluna rabbana ighfir lana suna cewa Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman da yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani malam yace waɗannan kuma su ne mummina da suka zo bayansu falfai ule ha'ula'i talata fai'i na waɗannan mutane uku ne faman sabba ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda duk ya zage sahabin annabi falesa min ha'ula'i talata bai daga cikin waɗannan mutum uku wala haƙƙa lahu fil fai'i wannan bai da kaso a cikin dukiyar gwamnati gaba ɗaya da fai'in musulunci da ganiman musulunci ba a bashi aikin gwamnati ba a ɗaukan shi in ya shiga wahala ba a taimakon shi ka duba sharhu sunna sharhu usul li itiqadi ahli sunna a mujalladi na bakwai lambar matsala na 1268 zuwa ta 1269 wa qala ashabu ابن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة أن تنبيه ما مالك دنغني لأن شيئا فقال يتي لا تكلمهم ككرك هيرا دتتونا وادسو ولا تروي عنهم kakkai karatu a wajen ɗan shiya kakka sauraro wa'azin shi in yi magana kai watsi da ita fa innahum yakdhibuna saboda ƙarya suke maƙaryata ne ba sa shakkan ƙarya da shayin ƙarya da ɗaukan ƙarya mugun abu ne mutane ne wanda ba su da mutunci karere a bakinsu yadda kasan kasar buba wannan bayani malai ce zakarahu shekul islam bin taimiyya fi min hajji sunna juz'in farko shafi na 61 wa zakara annahu rawahu bin batta fil ibant al kubra wa lam ajruhu fil juz' al matbu min al kitab ibn taymiya ya ce ibn batta ya fitar to shi ibanatu sugura na ibn batta al-kubra an buga wani bangare daga ciki ba duka ba to a wanda aka buga ya ce bai gani ba yana cikin makhatut din malin ya ce qaulul qadi abi yusuf rahimahullah kun sa al-qadi abu yusuf ɗalibin abu hanifa ne wanda abu hanifa na matakan san shi da gaske ɗalibi ne za ƙwaƙuri wanda yake da allah ya mai baiwa na karatu to sai kwanta rashin lafiya mai tsanani abu hanifa da ya je duba shi tsayarwar cewa zai wahala ya tashi kun gano wannan da kyau ko zai wahala sai ya fito kofar gida abin duniya ya dame shi aka ce lafiya algabar ta mala ya ce abu yusuf ya ce ina fatan in na mutu shi zai gaje ni kun gano wannan da kyau ku don kafin lokacin nan in ya zo makaranta yau gobe ba zai zo ba jibi gata ba zai zo ba yana da dauke ɗaya ɗaya abuwa nifa ya ce mashi me yasa sai ce wallahi gidansu ne ba abinci sai ya je kasuwa ya yi dako ya samu abin da za a kawo gida ya ce fani sai ce aka gaya babanka ya hana ka dakon nan ka rika zuwa kana karatu irin da muke godo da iyaye yanzu akan sura yansu mu koya musu karatu sun ki sai ce to gaskiya alga ta malaka kira babana kai mai magana abu wani fa ya kira shi ce da tijo ɗanka zakakuri irin wannan ka za ka ce to wallah abin da za a ci na gidan babu kuma ban da wani ɗasi shi ce ka bar shi ya karatu in yi natsiye nan gaba zai zo ya ci me lose da fallace menene da falluz menene lose da falluzaj wani ko ya fadan sarki za zo gara da sarki da kowa ma zai samu ɗaukaka ba ‘yan ƙarama ba los da fallazu abin na abinci ne na manya sai gidan gwamnati ake cin shi wani askirim ne na manya sai dariya ce abuwa ne ba kenan ba zai yi ba sai ce to shi kenan nawa yake baka sai ce kullum yana samu darhami uku ya ce to shi kenan kullum ya zo yansa darhami uku kullum ya zo yansa darhami uku amma ya rika zuwa makaranta in Allah ya mana arziki mu ma da izinin Allah haka zami don hayaniya kana zuwa kasuwa kana shan wahala ba ka zuwa makaranta a karantar da kai don kai madini musulunci hidima sai a tambaye ka nawa ne riban da kake samu kulla a kasuwan dubu biyu ne sai ce to shikenan duk wata za a riga baka albashin dubu casa'in shikenan ka rika zuwa makaranta kullum kawai ana na abu yusuf da ya kwanta wancan rashin lafiya sai abu abuwa ne fa ya je kai shi da ya faɗi wannan magana yana warkewa sai kwaso littattafai zai zo makaranta sai mutane suka tsaye suka ce a za ka je ai gariga ka gama kora karatun abu hanifa bayan sanda ka kwanta rashin lafiya ga abin da ya faɗi a kanka sai ce allah ya ce allah ya ce to sai koma gefe sai buɗe nashi makaranta mun gano wannan da kyau ko saboda shi yaro ne sun mai amfani da mai da ƙuruciyan shi yi wauta ya rusa kan shi tun bai kai ko ina ba sai wannan wautan abuwa nifa na karatu sai ya hango ga ga wani majalisi can an buɗo kuma daidai da lokacin da yake karatu ce wane aka ce ya shek abu yusuf ne ya ce abu yusuf na waka ce ya ce a'a me ya faru sai aka ba shi labari ai magan nan da ka faɗi ne aka gaya mai ga cewa to shi ma fa yanzu ya kai ƙarfi fa shi ma yanzu za a iya gogawa da shi a cikin harkar shi kenan ya ce haka ne ya ce ya ce da shi kenan ku zo ku mai tambaya don gazan mutane wautan da suke wasu ya ce wai zai iya karanta baki ya fassara a yanzu ba fassara baki shi ne karatu kaɗai ba gogewa shi ne shi sa annabi da zai fara da'awa sai da kai shi sama aka dinga mai semina tukuna kafin ci wannan sannan ya goge da annabi bai gama gogewa harkan da'awa ba da ya ji Allah ya bai salloli guda hamsin ta howaye da su amma da ya haɗu da annabi musa aka hanya sai ce koma ba za su iya ba guda biyu banu isra'ila ka ce sai suka ƙi kun gano wannan da kyau ku to anan annabi ya goge da harka yadda ake da awon practical ya dawo aka ci gaba ce ka je kai mai tambaya ka ce mutum ne ka yi rigan shi ga tela ya rage mashi sai tela sai bai rage mai daidai da yadda ya ce ba zai biya tela kudin aiki in dai aka yi rigan tela bai rage ba za a biya shi bai aiki ba in kuma ya rage maka daidai da yadda ka ce ya rage za ka biya shi? eh saboda ya aiki to amma ya rage amma ba yadda ka ce ba za ka biya shi
in ya ce e ku ce ba haka an san yake ba in ya ce a'a ku ce ba haka an san yake ba
dole e ne ko a'a da ya je ko sai ce za a biya shi mana sai ce ba haka an san yake ba ya ce ba za a biya shi bai ce ba haka an san yake ba sai ce wallahi aiko ka akai gano nan da kyau ku turo ka akai sai ya kwaso ɗaliban da shi kan shi gaba ɗin sai suka randubu sai sai majalisar abu hanifa ya zo ce ya tuba ce ya tuba ce alagawa ta malam mai hukuncin kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi ne sai ya gaya mashi ya ce za a duba a ga in ya rage daidai da jikin shi ne mana ya nufin sace rigar ne ba za a biya shi ba amma in ya rage ne an samu kuskure to za a biya shi jawabin gano wanda da kyau akwai harkar da zai zo duk yadda ke tano ka iya fassara baki akwai kuma abin da ba fassara baki ba ne ilimi ne shi kuma da shi abu yusuf ya komo da ƙarshe dai ya ci gaba abu hanifa na mutuwa shi ya hau karagan abu hanifa sai da zama alkali na ƙasan baki ɗaya to wani lokaci sun zauna ga shi ga sarki ga wazirin gari ana shan luz da fallazuj ne kuma ne luzaj da fallazuz menene falluzaj abin na ɗauke man falluzaj sai ya kyalkace da dariya sarki ce arga ta malam kuma kana dariya ka zai ce wallahi na tuna malami na ne ya taɓa faɗin wannan maganar babana ya musa ikon Allah shi gashi ina fatan mun gane da nake ce muku dagi ku yi karatuka ko Allah sai kun sha mamaki sanda muke zuwa makaranta ke koya mana karatu ba mu taba zaton za mu tara mutum biyu mu koya masu karatu ba ma sai inda za mu fara ba yadda kake raina kanka kake ganin kai ba kowa ba ne haka muke ta raina kanmu amma Allah ya sa albarka abin ko bai sa ba wallahi kuma ku Allah bai sa albarka ko baka makara ba ibn hazmin sai dai shekara arba'in a duniya sannan ya fara neman karatu kai ba ma ibn hazmin ba shi uban gayyan fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai dai shekara arba'in da aka ce me karatun ba to kai shekaran ka nawa ka ce wa ba malam yanzu karatu ina zai yi wa ga ma karatu ba zai yi ba yanzu ya kamata ka dage kai kaman kana yi Allah ya sa mu dace to Abu Yusuf kenan ya rasu hijira na shekara 1000 ai ya ya rasu hijira na shekara 182 yau shekaran shi nawa 1000 da 200 a ya da 52 a Abu shi kuma Imam Malik kun ce da nawa da hamsin da biyar me bambancinsu da imam malik shekara uku ne oke to dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyu allah ya sa mu dace waɗanda malamin kun ji irin rubdugun da suke kan yan shi'a malik ce rawar lalaka'i bi sanadihi an abi yusuf annahu qala abu yusuf ya ce la usalli khalfa jahami ya ce ba zan bi ba jahami sallah ba wala rafidi ko ba zan baɗin shi a sallah ba wala ƙadari shi ko ba zan bi wanda yake kan aƙidan ƙadariyanci sallah ba wani ruwa ce da bi sallah ɗaya ne in bi kirista da ba yahudi kun gano wannan da ke ku duk ɗaya ne wannan mala ya ce sharhu usul litika da ahalu sunna wal jama'a a mujalladi na hudu lambar matsala ta ɗari bakwai da talatin da uku allah madaukin sarki ya samu dace قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله shi kuma ya rasu hijira na da shekara 198 yau shekaran shi nawa dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da shida ku rika rubuta fa wajen ku don zai taimaka muku dubu ɗaya ɗari biyu da talatin da shida da rasuwan shi yanzu bar ku ji abin da ya ce ƙalal bukhari ƙala abdurrahman bin mahadi Bukhari ce Abdullahi dan Mahadi ya ce huma millatani addinai ne guda biyu wanda ba su kama da na musulunci ba kwata-kwata aljahamiya war rafida ba musulunci wani wasu addinai ne daban ya faɗi wannan magana a halku af'al al-ibad dimna majmu'a a ƙa'idar salaf jama ali as-sami an-nashar wa ammar talibi a shafi na 125 Allah ya saka masu da alkhairi. Ƙaunar imamun shafi'i rahimahullah, magana al'imamun shafi'i Allah ya ji kan shi kuma ya rasu ya shekara ɗari biyu da hudu, yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin daidai da talatin da ɗaya talatin da ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da ɗaya a da ɗari biyu ɗaya da ɗari biyu sorry dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin daidai dubu biyu da ɗari ɗaya da ɗari biyu da talatin haka ne Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم